أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مودفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul hadid jiya mun kwana ƙarshen aya ta 24 kira da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kan cewa duk wanda ya yi rowan wani alkhairi da Allah ya mishi baiwansa Allah ya ce to ya yi wa kansa ne dukkan falala falala ce ta Allah Allah yana Allah yana ba da ita ma wanda yake so daga cikin bayi to duk lokacin da Allah ya maka wata falala wata baiwa to akwai bukatar bayin Allah su amfana daga wannan baiwa da Allah ya maka Allah ya ce to waɗansu suna rowan wannan baiwar waɗansu suna rowan wannan falalar har ma suna umurtan waɗansu da rowar baiwar da Allah ya musu alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl Allah ya ce wa man ya tawalla duk wanda ya juya baya ga barin isar da alkhairi zuwa ga bayin Allah wa man ya tawalla duk wanda ya juya baya ga barin kyaututtuka da sadakoki da taimakon bayin Allah fa inna Allah ganiyun hamid lalle Allah mawadaci ne Allah kuma abin yabo ne ma'ana idan kai baka yi baiwar bisa umarnin da Allah ya maka ba to ai kuma ba za ka hana Allah ya yi baiwa ma wanda yake so daga cikin bayi ba to Allah ya sa mu dace Allah ya mana muwafaka yau za mu tashi a farkon aya ta 25 Allah ya sa mu dace da daidai to sai Allah ya ce
bismillahirrahmanirrahim لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب الله أكبر إن الله قوي عزيز to sai Allah madaukakin sarki yace laqad arsalna rusulana bil bayyinat Allah yace hakika mun aiki manzannin mu Allah yace da hujjoji bayyanannu laqad arsalna rusulana bil bayyinati ay bil ayatil bayyinat Allah yace mun aiki manzannin mu zuwa ga al'ummomin su da ayoyi bayyanannu hujjoji bayyanannu domin yanke hanzari wa bayi wajen gamuwansu da Allah jama'a mun fahimta? wannan kuma yana daga cikin adalci adalci cikan adalcin Allah baya hukunta wani baya hukunta wani baya horo ma wani har sai an yanke mishi dukkan hanzari da uzuri da zai iya dogaro da shi jama'a mun fahimta Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinat hakika mun aiki manzanninmu zuwa ga al'ummominsu da hujjoji bayyanannu a fili yadda kowa zai iya ganewa babu wata al'umma guda ɗaya da Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ita a bayan ƙasa face al'ummar sai da Allah ya tura mata manzo da zai kiraye ta zuwa ga tauhidi ya kiraye ta zuwa ga alkhairin duniya da lahira babu wata al'ummar da ita ba ta da manzo a cikinta jama'a mun fahimta wa likulli qaumin hat wa likulli qaumin hat وإن من أمة إلا كلا فيها نذير من أمة إلا خلا فيها نذير Allah ya ce wa in min ummatin ai wa ma min ummatin illa kala fiha nadir Allah ya ce babu wata al'umma kowace irin al'umma ce face mai gargadi ya shuɗe a cikinta ma'ana akwai wani manzo da aka turo a cikin wannan al'umman ya gargade ta daga azabar Allah ya mata albishir daga rahamar Allah jama'a mun fahimta wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت Allah ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan Allah ya ce hakika mun tura zuwa cikin kowace al'umma me muka tura Allah ya ce manzo ba'athna fi kulli ummatin rasulan cikin kowace al'umma Allah ya ce mun tura wani manzo da zai je ya karantas da al'ummar ya nusar da su zuwa ga alkhairin duniya da lahira idan ya je kan ce ani ibudullaha ku bauta ma Allah ku kadaita Allah da bauta wacce tanibu tagut ku kaurace ma duk wani abun da ake bauta mishi koma bayan Allah Allah ya ce babu wata al'umma face sai da muka aika mata manzo jama'a mun fahimta wannan kuma tsari ne da Allah ya dora karantaswa a kansa tsari ne da Allah ya dora karantas da bayi a kansa shi yasa shi Allah subhanahu wata'ala ko azaba wannan yace wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula
كنا معذبين حتى نبعث رسولا Allah ya ce wa makon namu azubina hatta na ba'asa rasulan Allah ya ce ba mu zam masu azabtar da bayi ba Allah ya ce har sai mun aika musu da manzo manzon ya je ya gargade su ya nuna musu abin da zai afkar da su a cikin azabar Allah ya nuna musu abin da zai kai su zuwa ga rahamar Allah wanda yayi da'a sai ya samu tsira wanda ya saba sai ya samu azaba amma haka kawai Allah bai kama bawa ya azabtar da shi dole har sai an nuna ma bawa hanyar da ya kamata ya bi domin ya samu tsira bayan Allah muna fahimta akwai wani wanda yake da irin wannan adalcin bayan Allah kuma idan zai tura manzon yakan tura manzon da ku mutanen da za a turo muku manzon irin yarensa irin yarenku ya zam irin yarensa don kar a je a samu gwaranci wajen isar da wannan sako yayi wani bayani ku ce ba ku gane ba jama'a mun fahimta idan aka zo aiko manzon zuwa ga kowace al'umma kuma sai a duba manzon ya zam harshensa ɗaya da su waɗanda zai je musu wa'azin kun ga ai an yi gwari gwari kenan yadda kowa zai gane shi yasa babu wata al'umma da Allah ya aika mata manzo face duk abin da manzon ya isar mata ta fahimta ta fahimta wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin Allah ya ce babu wani manzo da muka aika ɗai daga cikin manzanni illa bi lisani qaumihi face mukan aike shi ne da yaren mutanensa wadda muka aike shi zuwa gare su don me Allah yasa kake tura yaren su ya je ya musu wa'azi Allah ya ce li yubayyana lahum don ya musu bayani filla filla su gane wa tammat kalimatu rabbika sidikan wa adala Allah ce kalmomin ubangiji sun cika cif wajen gaskiya da adalci wannan shine tsari shi yasa jama'a ko wuta Allah ya tsare mu daga wuta ko wuta dan wuta dan wuta idan aka kai shi bakin kofar wuta step ɗaya ba za a bari yayi a cikin wuta ba sai an tambaye shi tsakaninka da Allah abinda ya yi sanadiyar shiganka wutan nan an maka bayani bololo sai ya ce eh Allah an mini ban bi bane sai a ce to a wuce da shi wasiqal ladina wasiqal ladina kafaru
إلى جهنم kun ga cikin adalcin Allah حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا الله أكبر.
قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين Allah ya ce wasiƙan lazina kafaru wasiƙan lazina kafaru ila jahannama zumaran Allah ya ce za a kora za a gargada kafirai Allah ya ce zuwa zuwa jahannama jama'a jama'a jama'a mun fahimta idan aka ta da 'yan wuta Allah ya tsare mu za a tafi da su wuta to su ma 'yan wutan tawaga tawaga ce idan mutum laifuffukansa sun cika ciki wadda za su kai shi wuta to sai a yi lissafi sai a ga a cikin barnarsa wani aiki ne wani mummunan aiki ne ya fi yawa a cikin zunubansa sai aka samu ɓangaren shan giya ne ya fi yawa to sai a sa shi a cikin tawagar mashaya giya idan saba ma iyaye ne sai a sa shi a tawagar masu saba ma iyaye idan shirka da Allah ne sai a sa shi a tawagar mushrikai idan bid'a ne sai a sa shi a tawagar yan bid'a wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran Allah yace za a gargada kafirai zuwa ga jahannama jama'a jama'a hatta idza ja'uha Allah yace har sai ta kai mu sun iso bakin jahannaman futihat abwabuha sai a bude kofofin jahannaman wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin jahannama sai su ce musu alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha sai su ce musu ashe manzanni ba su zo muku ba daga cikinku ba a tada manzanni waɗanda da su gargaɗe ku su muku wa'azi akan kafirci da shirka da waɗannan miyagun ayyuka kuma suka karanta muku ayoyin ubangijinku akan abin da Allah ya rubuta a kanku ƙalubala in wuta sai su ce duka an mana wannan karatun duka an mana wannan wa'azin walakin haqqat kalimatul azabi alal kafirin kawai dai kalmar azaba ne ta tabbata akan kafirai ma'ana kalmar azaba ce ta tabbata akan mu mu dai ba mu da rabo ne ba mu da rabo amma duk karatu an mana an mana ina kun ji sun ba da amsa to kafin sai a wuce da su jama'a mun fahimta sai a wuce da su idan kuma aka dumbuli waɗanda aka dumbula domin wuta ai rami ne watsawa ake duk tawagar da aka dumbula aka watsa idan suka yi kururuwa a cikin wuta sai a sake tambayansu kullama ulkiya
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Allah ya ce kullama ulqiya fiha faujun duk lokacin da aka ɗebi wata tawaga wata runduna aka watsa a wuta sa'alahum khazanatuha sai masu gadin gidan wutan su tambaye su alam ya atikum nadhir me wa'azi bai zo muku bane dama ba a gaya muku wannan abin da kuke yin zai ja a sa ku a wuta ba qalu bala kad ja'ana nazirun sai su ce eh me me wa'azi ya zo mana me gargadi ya zo mana fa kazzabana muka karyata wa qulna muka ce ma nazzala Allahu ma nazzalallahu min shay'in ba abinda Allah ya saukar ƙarya ne dama duk ƙarya ake mana ƙarshe sai su ce wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu sai su ce inda muna ji ji wanda zai yi amfani auna aqilu ko muna hankaltan abubuwa ma kunna fi asabi sayr da bamu zama daga cikin yan wuta ba to ina dai wannan kan farkar jaji ce jama'a mun fahimta ko to Allah yace ya aiko manzo cikin kowace al'umma waɗannan manzannin aikinsu yanke hanzari wa bayin Allah kamar yadda muka ambata a farkon karatunmu cewa babu wani mutum daga cikin bayin Allah face akwai yarjejeniya tsakaninsa da Allah akan in ya zo duniya zai bauta ma Allah da tauhidi da kuma ikilasi kuma ya amince to Allah na turo manzanni ne saboda jaddada wannan alkawari na a kadaita Allah da bauta kuma a bauta ma Allah don Allah ma'ana a bauta ma Allah da ikilasi Allah ya tabbatar da mu duk abin da muke karanta wannan gaskiya ne abu ne da zai zo ya faru abu ne da zai zo ya faru Allah ya ce laqad arsalna rusulana bil bayyinat Allah ya ce haƙiƙa mun aiki manzanninmu da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan Allah ya ce kuma mun saukar tare da waɗannan manzannin alkitab alkitab bi ma'ana alkutub alif da lamun din jinsiya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan Allah ya ce kuma tare da waɗannan manzanni da muka aika Allah ya ce mun mun hada tare da waɗannan manzanni littattafai da kuma sikeli na adalci Allah ce kowane manzo ya zo yakan zo da littafi yakan zo da tsari na adalci a tsakanin bayi jama'a mun fahimta wa anzalna ma'akum alkitaba wal mizan Allah ya ce waɗannan manzanni mun saukar da su tare da littattafai da kuma adalci al-mizan ma'anahu al'adul malamai suka ce to me yasa aka ware al-mizan al'adulu daga cikin alkitab jama'a mun fahimta ko wa anzalna ma'akumul kitaba wal mizan tare da waɗannan manzanni da muka aiko Allah ya ce mun saukar da littattafai da kuma adalci to ai kowane littafi ma ai yana kunshe da adalci haka ne ko suka ce an ambace shi ne zikirul khas ne ba'dal am an ambace shi ne a keɓe domin nuna muhimmancin adalci domin shi addinin ba zai taɓa yiwuwa ba in ba a bisa adalci ba jama'a mun gane الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان الله الذي نزل الكتاب بالحق والميزان الله يتي نيني نسا سوكر دا ونن للتافي نا القرآن سيكم يتي والميزان دا كما آدلتي jama'a mun fahimta ba don ba wai don adalcin baya kunshe a cikin littafin ba sai dai an keɓance shi ne aka sake ambatonsa na musamman saboda in aka ki a tsayu da adalci to addinin ba zai samu karɓuwa ba a wajen Allah bayan Allah mun fahimta ai shine Allah a cikin alkur'ani yake cewa man kana aduwan lillahi aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa inna allaha aduwwun lil kafirin Allah yace man kana aduwan lillahi duk wanda ya zama makiyin Allah ne wa mala'ikatihi makiyin mala'ikun Allah ne wa rusulihi makiyin manzannin Allah ne wa jibrila makiyin mala'ika jibril ne wa mikala makiyin mala'ika mika'il ne jama'a mun fahimta? to ai Allah ya ce man kana aduwan lillahi wanda yake makiyin Allah wa mala'ikatihi makiyin mala'iku sai kuma aka sake ware jibril da mika'il wadda ko da ba a ambace su a gefe ba ai sun shiga cikin wa mala'ikatihi to nan ana so ne a nuna maka darajar su da kimar su cewa mala'iku ne na musamman a wajen Allah jama'a mun fahimta Allah ya ce mun aiko manzanni da hujjoji bayyanannu wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan sannan mun saukar tare da waɗannan manzanni littattafai da muka basu wadda za su yi kira zuwa ga Allah da shi wal mizan da kuma adalci da tsayi da adalci a tsakanin bayin Allah jama'a mun fahimta addini baya yiwuwa bayi karbuwa idan mai addinin ba adili bane adalci na farko wadda shine mafi tsadan adalci shine adalci wa Allah kai wa Allah adalci shine ka kadaita Allah da bauta shirka wa Allah zalunci ne shine lukmanul hikma yake ce ma ɗansa inna shirka وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم yana gargadi yana jan kunne maɗansa ya ce ya bunayya ya kai ɗana la tushrik billah kar ka yi shirka da Allah inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babban zalunci ne to abu na farko in kana so addinin ka ya tsayu na farko ka tsayu akan tauhidi tauhidi shine kama ka adalci jama'a mun fahimta yi ma Allah tarayya a cikin kowane irin nau'in bauta zalunci ne kafirce ma Allah ne jama'a mun fahimta abu na farko a babi na adalci shine ka yi wa Allah adalci yi wa Allah adalci shine kadaita shi da bauta domin shine kadai ya cancanta a kadaita shi da bauta babu wani abin bauta da gaskiya idan ba Allah ba jama'a mun fahimta zuwa wajen 'yan tsibbu zalunci ne ma Allah alaka da bokaye sihirce-sihirce tsafe-tsafe shirka da Allah sujuda ma wani bautan wani koma bayan Allah zalintan Allah ne ba kama Allah adalci ba jama'a mun fahimta da Allah ya zo nuna mana munin shirka da Allah munin shirka da Allah sai ya ce bari ya ba mu wani misali ضرب لكم أنفسكم
الله أكبر.
هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون Allah ya ce baraba lakum matsalan min anfusikum Allah ya ce Allah ya buga wani misali a kan kanku da kanku idan shirka da daɗi in tarayya da daɗi Allah ya ce to ku bari in buga muku misali a kan kanku da kanku yan uwa muna fahimta baraba lakum matsalan min anfusikum Allah ya ce Allah ya buga wani misali zai buga wani misali a kan kanku da kanku Allah sai ya ce hallakum mimma malakat aimanukum min shuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa Allah ya ce a cikin ku akwai wanda ya amince ya lamunce cikin abin da damarsa ta mallaka na kuyangi na bayi yaran gida akan abin da muka azurta shi su yi musharaka da wannan bayin nasa su zama daidai da daidai Allah ya ce a cikin kwakwar da yadda zama mun fahimta hallakum mimma malakat aimanukum Allah ya ce wai shin akwai daga cikinku game da abin da damar ku ta mallaka kuna da bayi kuna da kuyangi kuna da yaran gida Allah ya ce shin kun amince a samu min shuraka'a wani da zai yi tarayya da ku fi ma razaqanakum akan abin da na azurta ku da shi fa antum fihi sawa Allah ya ce da ku da bayinku da yaran gidanku ku zama kal da kal ku zama daya akan abin da na baku Allah ya ce a cikin ku akwai wanda ya yadda wai misali idan kana da mota idan ka je gombe ka dawo ka yi fakin ka ajiye bawanka ko yaron gidanka shi zai dauka ya tafi kano abinsa account ɗinka idan ka je ka cire kamar naira dubu ɗari ko dubu hamsin shi ma in yi ɗan laluma ya ji ba komi dama ka ba shi dama kawai shi ma je ya cire abin da yake so idan matanka biyu ne in kana ɗakin nan shi yana ɗakin nan eh yanzu kun gane kenan akwai wadda ya yadda babu babu kasuwa ce wannan kasuwa ce wannan kasuwa ce mutum na ɗinki ko na provision ko yana wata sana'a inda ya ga wani a gefensa ya zo shi ma zai kasa sai ka ga abin ya fara damunsa Allah ya ce kuma ai ba ku son tarayya mutum na neman aure daga inda ya ga budurwarsa suna gaisawa da wani ke wani wancan wane ne ta ayya ai dan wa- dan wacce wacce ne to tuntuni naga kuna tsaye kaga ai bai son tarayya ko ita ma haka ga sunan mata a gida kowa so take ta zauna a gidanta wahada hala sharika laha ashe kishi ashe ama kishiya bai da dadi haka ne ko Allah ya ce to inda daɗi ku ku ku ga misali Allah ya ce a cikin kuwa yadda hallakum mimma malakat aimanukum Allah ya ce shin daga cikin abin da damar ku ta mallaka a cikin ku akwai wadda ya yadda game da abin da damarsa ta mallaka min shuraka'a a samu wani abokin tarayya fi ma razaqnakum kan abin da na azurta ku da shi fa antum fihi sawa da ku da bayinku da yaran gidanku ku daidaita akan wannan arzikin Allah ya ce a cikin ku akwai wadda ya yadda ne to idan baka so don me da kama Allah tarayya in baka so don me da kama Allah don me da kama Allah kuma wallahi malam inda zaka gane shirka inda zaka gane shirka babban bala'i ne fushi da Allah yayi yace duk wanda ya mutu yana yi ba zai yafe ba yace ba zai yafe ba إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi من aljannata يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ayar farko Allah ya ce inna Allah la yakfiru an yushraka bihi Allah bayi gafara bayi afuwa ya kifir yayi gafara ma wanda ya shirka da shi matukar ya mutu akan shirkan wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma laifin da bai kai shirka ba yakan gafarta mutum ko ya mutu akai Allah kan iya yafe mishi aya ta biyu Allah sai ya ce innahu man yushrik billahi yadda al'amarin yake duk wanda yayi shirka da Allah فقد حرم الله عليه الجنة الله يا حرم تامي شجاع الجنة شي فبا وي بزي شجاع الجنة بني آه حرام ني شجاع الجنة to malam idan ka san Allah ka san sifofin Allah ka fahimci wane ne mahaliccinka yadda Allah yake da rahama da tausayi da jin kai wani ya mishi wani laifi ya ce ba zai yafi ba ka san ai an yi abun babban abu ne inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne babba babu wadda yake son tarayya to don me abinda kai baka so zaka ma mahaliccinka jama'a mun fahimta adalci na biyu shine kai wa bayin Allah adalci kai wa bayin, bayin Allah adalci ka zakke wa mutane da irin abin da kake so a zakke maka idan da za mu ɗauki wannan ka'idan da rayuwa ta zo mana da sauƙi bayin Allah Allah a cikin alkur'ani ya ce ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Allah ya ce, Ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah kunu qawwamina bil qisti Allah ya ce ku zan tsayayyu car wajen tsayi da adalci shuhada anillah kuna masu ba da shaida don Allah kuna masu jawabi akan mutane tsakaninku da Allah walau ala anfusikum Allah ya ce shaidar da za ku bayar ko da rigimar za ta juye ne ta dawo kanku idan ka faɗi gaskiya kai adalci fitinar rigimar za ta dawo kanka ne Allah ya ce don Allah ka faɗi gaskiya kai adalci jama'a muna ji ya ayyuhal ladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah kunu qawwamina bil qisti ku zan tsayayyu wajen adalci shuhada lillahi kuna masu ba da shaida kuna masu jawabi akan mutane tsakaninku da Allah walau ala anfusikum ko da in kun faɗi gaskiyar rigimar za ta dawo kanku ne awil walidaini ko da za ta dawo kan uwa da uba ne wal aqrabin ko da za ta dawo kan yan uwa na jini ne Allah ya ce ku ji tsoron Allah ku faɗi gaskiya ku faɗi adalci jama'a mun fahimta in yakun ganiyan au faqiran Allah ya ce wadda za ka yi jawabin a kansa wadda za ka ba da shaidan a kansa idan mawadaci ne kana ganin in ka goyi bayansa akwai abin da zai baka au faqiran ko kuma fakiri ne kana ganin in ka faɗi gaskiya za a ɗaure shi sai igiya ta saura Allah ya ce fallahu aula bihima Allah ya ce ka sani ni dai ai na fi maka su biyun duka idan mai kuɗi ne Allah ya ce na fi maka mai kuɗin idan talaka ne Allah ya ce na fi maka talakan Allah ya ce in za ka yi shaida za ka yi jawabi Allah ya ce ka dube ni kar ka dubi wadda za ka ba da shaidan a kansa jama'a muna ji in yakun ganiyan aw faqiran fallahu aula bihima wadda zaka yi jawabi a kansa mawadaci ne wadda zaka yi jawabi a kansa fakiri ne Allah ya ce fallahu aula bihima Allah ai ya fi su dukan su biyun su ya fi su ko bai fi su ba Allah sai ya ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu Allah ya ce kar son zuciya ta ɗebe ku ku gagara yin adalci kar son zuciya ta ɗebe ku ku gagara adalci sabani ne kai da matarka sai ta kai ma ana bukata a ji bayanin abin da ya faru kar ka ɓoye abin da ka mata ba daidai ba ka faɗi kayi mata ba daidai ba sai ka bata haƙuri ba magana ya wuce ba fala tattabi'ul hawa an ta'adilu kar ku bi son zuciya ya hana ku adalci Allah ya ce wa in talwu idan kun sha kwana lokacin ba da shaida sai ka yi dungu-dungu sai ka kauce autu uridu ko ka ƙi ka je ka ba da shaidan don kar a yi wani abun da kai ba shi kake so ba fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira Allah yace dai ai na san abin da ya faru ya sani ko bai sani ba Allah yace ku yi adalci addinin mutum bayi taba tsayuwa har sai in ya zama adili ne zai yi adalci tsakanin shi da mahaliccinsa zai yi adalci tsakaninsa da bayin Allah Allah ya sake cewa ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist qawwamina lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الله يساك تيوا يا أيها الذين آمنوا يا قوانا لسكي إيماني دا الله كونوا قوامين لله كسيو شر الله يتي أكن شأن الله abinda Allah ya dora ku ku tsayu akai ku doge ku kafe akan al'amarin Allah kunu qawwamina lillahi ku zan tsayayyu don Allah shuhada a bilqisti kuna masu ba da shaida akan mutane da adalci jama'a mun ji Allah sai ya ce wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu kar haushin waɗansu da kuke ji ya ɗebe ku ku gagara musu adalci Allah ya ce i'dilu ku yi musu adalci jama'a mun ji kar haushin wani da kake ji ya hana ka ka faɗi alkhairinsa kar haushin wani da kake ji ya matsa ka ya hana kama wannan mutumin adalci wala ya jiri mannakun shan'anu ƙaumin ala Allah ta'dilu Allah ya ce kar haushin waɗansu gaba da ke tsakaninku da waɗansu ya ɗebe ku ya hana ku yi musu adalci Allah sai ya ce i'dilu ku yi adalci huwa aqrabu littaqwa Allah ya ce adalci shine mafi kai mutum dab da tsoron Allah yanzu ka zan mai tsoron Allah Allah ce ka yi riko da adalci kuwa aka rabu littakawa shi ne mafi kusa dab da dab yanzu nan mutum ya zan yana da tsoron Allah na kiyaye dokokin Allah Allah ya ce to ka zartas da adalci kar haushin wani da kake ji kar haushin wani da kake ji ya hana ka mishi adalci bayan Allah muna fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisin muslim ya ce faman ahabba an yi zaha anin nar duk wanda yake so a nesanta shi daga wuta bai shiga wuta ba wa yudkhal aljanna kuma yake so a shigar da shi aljanna faltati maniyatuhu to mutuwa ta iske shi ta riske shi wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir yana mai imani da Allah da ranar alkiyama ba hakkin Allah ba kenan sai ya ce wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ya dinga mu'amala da mutane irin mu'amalar da yake so a mishi ba ya sauke hakkin Allah ya sauke da mutane ba kenan annabi ya ce to in dai mutum bai so ya shiga wuta in dai mutum na so ya shiga aljanna annabi ya ce sai ya siffanta da waɗannan sifofi babu yadda za a yi ka samu tsira ba ka iya adalci wa mahaliccinka ba ka iya adalci wa bayin Allah domin annabi ya ce wadda yake so a nisanta shi daga wuta ya zakke wa mutane da irin abin da yake so a zakke mishi ashe kenan kaga duk wanda bai iya ma mutane adalci kenan bai so a nisanta shi daga wuta in uwana mun fahimta adalci ya shi ya shafi me da ka faɗa akan mutane shine shuhada a lillah shuhada a bilkisti me za ka faɗa a kansu ka yi taka tsantsan wajen magana a kan mutane ka yi iya ƙoƙari duk wadda za ka yi wani furuci a kan shi ka mishi adalci adalci addini adalci addini in yin adalci zai sa Allah ya maka azaba ba ra'ayinka bane balle ka ce zaka goyi bayan wane zaka mara ma wane amma ba zaka mara ma wane ba a'a adalci adalci ne jama'a mun fahimta adalci addini adalci addini adalci addini mutum ba zai samu tsira ba har zai sai zai iya tsayar da adalci a tsakanin mutane shine Allah ce wa idza qultum fa'adilu Allah ya ce wa idza qultum fa'adilu walau kana za qurba Allah ya ce in za ku yi magana Allah ya ce ku faɗi magana ta adalci ku yi wa mutane adalci ko da ƴan uwa ne na jini Allah ya ce a musu adalci jama'a mun fahimta ayi ma kowa adalci yana daga cikin abinda alkur'ani ya bayyanar na tuntube da annabi dawud alaihi salatu wasalam ya taba samu a wata shari'a da ya yi wata rana annabi dawud alaihi salatu wasalam ya shiga wajen ibadarsa ko cikin gidansa ya kula gidansa kawai sai ya ga waɗansu mutane sun dirko sun shigo mishi gida
إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشقد واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي بعضهم على بعض إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه فاستغفر ربه وكر راكعا وأناب يا داود وغفرنا نعم.
له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب
Allah ya ce, Hal ataka naba'ul kasmi iz tasawwarul mihrab Allah ya ce shin mai karatu ko sauraron karatu shin labarin waɗansu da suka yi kusuma su biyu ya zo maka in tasawwarul mihrab lokacin da suka haura katangar gidan annabi Dawud alaihi salatu wasalam suka shiga waɗansu malamai suka ce mihrab shine fadar annabi Dawud alaihi salatu wasalam waɗansu kuma suka ce mihrab shine wajen da annabi Dawud alaihi salatu wasalam ya keɓe domin ibadarsa jama'a mun fahimta hal ataka naba'ul kasmi Allah ya ce labarin waɗansu da suka yi kusuma ya zo maka id tasawwarul mihrab lokacin da suka ketara zuwa wajen bautan annabi Dawud alaihi salatu wassalam id dakalu ala Dawud Allah ya ce lokacin da suka shiga suka samu annabi Dawud alaihi salatu wassalam fa fazi aminhum da ya gansu sai ya razana saboda ya kule gidansa ya kule ko ina kawai kwatsam sai ya ga mutane kuma a cikin gidan qalu la takaf sai suka ce mishi karka ji tsoro kasmani mu biyun nan kusuma ce ta shiga tsakaninmu baga ba'duna ala ba'din ay zalama ba'duna ala ba'd sashi ne yayi yunkurin ya zalunci sashi ɗayan mu ne yake kokarin ya danne dan uwansa fahakum bainana bil haqqi kai hukunci tsakanin mu da adalci wala tushid kar kai zalunci wahadina ila sawa'is sirat ka nusar da mu zuwa ga tsakiyar hanya ma'ana nuna mana hukuncin Allah za mu yi biyayya jama'a kun ji wanda ya fara magana sai ya fara statement ya ce inna haza aki wannan da muke tare da shi dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'jatan yana da tumaki guda 99 waliya na'jatun wahida ni kuma ina da tinkiya guda daya faƙala sai ya ce mini akfilniha lallai sai dai in bashi ilamunce mishi wannan tinkiyan in bashi rikonta ya hada da nashi casa'in da tara su zama garke cikakke wa azzani fil kitab ya kuma matsa mini lamba lallai sai na bashi kun ji magana annabi daura sai ya ce qala laqad zalamaka bi su'alin na ajjatika ila ni ajihi annabi daura sai ya ce lalle ya zalunce ka ta yadda ya roke ka tinkiyarka ka bashi ya hada da tumakinsa amma ka yi haƙuri wa inna kafiran min alkhulafa'i dama da yawa daga cikin waɗanda wai wa inna kafiran min alkhulafa'i ko da yawa daga cikin waɗanda ake hada hada da su yau da gobe la yabgi ba'dhum ala ba'dhin sashi yakan cuci sashi in da ayi hulɗa waɗanda ba su zaluntan junan su illal ladina amanu sai dai waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suke aiki na kwarai wa qalilum mahum su din kuma ɗan kaɗan ne kun ji hukuncin da annabi dauda yi ya ce mishi kai hakuri ya zalunce ka ta yaya kai ne tinkiya ɗaya bai tausaya maka ba yana da casa'in da tara zai kuma ce ka bashi naka ya haɗa da nashi annabi dauda sai tashi sai shiga abinsa bayan ya bar wajen sai kuma ya sake calculation sai ya gaba shari'an nan ba a yi tafa daidai ba mutum ɗaya ya saurara bai saurari ɗaya ba Allah ya ce wa zanna dawudu annama fatannahu ai wa aikana dawudu annama fatannahu Allah ya ce annabi dauda sai ya samu yaƙini cewa jarraba muka mishi fastaghfara rabbahu sai ya nemi gafaran ubangijinsa wa karrar raki'an wa anam ya fadi yana mai ruku'u yana mai mai da al'amarin shi zuwa ga Allah Allah sai ya ce fa gafarna lahu zalika sai muka gafarta ma annabi dauda wannan abin da ya faru wa inna lahu indana la zulfa don annabi dauda ai yana da matsayi da daraja a wajen mu wa husna ma'ab yana da kyakkyawan makoma to amma bayan an yafe Allah sai ya nasiha ma annabi dauda sai ya ce mishi ya Dawud ya kai dauda inna ja'alnaka khalifatan fil ardi kai fa mun sanya ka ne shugaba khalifa a bayan kasa bahkum bainan nasi bil haqqi ka dinga hukunci tsakanin mutane da adalci wala tattabi il hawa kar ka dinga bin abin da ranka ya karkata zuwa gare shi fa yudillaka an sabilillah in kana bin abin da ranka ke shirya maka za ta ratsar da kai daga hanyar Allah innal ladhina yadhilluna an sabilillahi waɗanda kuma ke ratsewa daga tafarkin Allah lahum azabun shadidun bima su yawmal hisab suna da azaba mai tsanani saboda abin da suka yi watsi na gamuwa da shi a ranar hisabi ba a ranar alkiyama ba Allah ya ce ma annabi Dawud kar a sake haka ƴan uwana don Allah mun fahimta nan fa wadda aka zo shari'an da shi yana zaune a gaban annabi Dauda wannan ya mai da magana wannan bai mai da magana ba Allah ya ce an yi kuskure to dan Allah ka kalli yadda muke hukunci ma junanmu akwai adalci a ciki yarka ce za ta zo da labarin abin da ya faru tsakaninta da mijinta wataƙil ba a garin nan suke ba wataƙil ba anguwan ku ɗaya ba wataƙil ba gidan ku ɗaya ba kanwarka ce za ta zo ta ce maka ga abin da ya faru tsakaninta da mijinta tun kan ka zauna da mijin sai ku fara zagin sa a cikin gida baya ganin abin da muka mishi mun mishi mutunci don Allah mai addini zai yi haka a gaban ka suka yi rikicin kana nan ne suka yi kaga abin da ya faru ne sai ta zo ta ce ga abin da kishiyarta ta mata kaza kaza kaza shikenan sai a kira mijin in ba za ka raba ta da wannan matan ba ta matsa mata ta yi kaza ta yi kaza don Allah sabanin da yarka ko kanwarka suka yi da kishiyarta a gaban ka aka yi jama'a mun fahimta wannan fa gashi nan a zaune gashi nan a zaune gashi nan a zaune kawai saboda ba a tambaye shi ya yi bayani ba Allah ya ce ba a yi daidai ba to ina wadda kuma bayi nan domin wadda yake zaune ai yana da dama ko ba a tambaye shi bai ce karya ya mu to ina wadda kuma baya gun amma ka hukunta shi jama'a mun fahimta wannan rashin adalcin har malaman addini suna ma junansu haka ne ko haka ne haka ne shi yasa musulunci na mai yi ne wanda zai yi addini da shi ake yi mutum zai yi karatu kuma ya zama addinin ba shi bane a gabansa haka ne wani almajirai ne za su ɗauki magana su kai mishi ce fa ai ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza shi kenan sai ya zo ya kafa mimbarin raddi ba tare da ya ji abin da aka faɗa ba yana faruwa ko bai faruwa ai ku yan kabbaran ku ne kuke haɗa waɗannan ababen haka haka jama'a mun fahimta inda zaka fahimci addinin musulunci birarren addini ne da aka gina shi akan adalci ina da in dai shedanci ne da iskanci da rashin mutunci shedan kan ina shine karshe shedan da shine karshe ko lokacin da Allah ya umurci mala'iku su yi sujuda ma annabi Adam shi iblis ba mala'ika bane amma da yana cikin tawagar mala'iku lokacin da aka yi umarnin sai ya kiye yi wa iskala rabbuka lil mala'ikati
فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمل مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم الله يجيب wa idkala rabbuka lil mala'ikati Allah yace ka tuna ka ambata ma al'ummarka lokacin da Allah yace wa mala'iku inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun Allah yace zan halicci wani dan adam daga busasshiyar bakar tabo fa idza sawaituhu Allah yace wa mala'iku idan na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi na busa mishi rai faqa'u lahu sajidin Allah ya ce to ku faɗi duk kuma sujuda jama'a kun fahimta lokacin da Allah ya bada wannan umarni wa mala'iku ba a ma halicci annabi Adam ba shi da ya gaya musu ya ce zan halicci mutum idan na halicci mutum na daidaita shi na busa mishi rai ku faɗi ku sujuda jama'a kun fahimta lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam ya busa mishi rai ya daidaita shi ya busa mishi rai fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un Allah ya ce duk mala'iku sai suka faɗi suka yi sujuda ma annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah ya ce illa iblisa aba an ya kuna ma'a sajidin sai dai iblis shine yaki ya zam tare da waɗanda suka yi sujuda shi bai yi ba dukkan mala'iku sun faɗi kamar yadda muka faɗa shi ba mala'ika ba ne amma dai na tare da su sai ya tsaya a tsaye jama'a lokacin da iblis ya ƙi ya yi sujudar Allah ya san me yasa ya ƙi yi ko bai sani ya sani mana ka san yanzu wani in zai yi wannan tabargazan sai ce ai na san shi ne haka ne ko to yanzu da iblis ya ki ya yi sujuda Allah ya san dalilinsa ko bai sani ba fasajada almala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba Allah ya ce sai dai iblis ne yake an ya kuna ma'a sajidin ya zam tare da waɗanda suka yi sujuda kala Allah sai ya ce ya iblisu kun ji har da ya iblisu Allah ya ce mishi ya iblisu ya kai iblis malaka Allah ta kuna ma'as sajidin me ya hana ka baka yi sujuda tare da waɗanda suka yi sujuda ba amma abin da ya hana shin Allah ya sani ko bai sani ba to saboda a karantar da kai a musulunci duk abu in za a tuhumi mutum dole sai an bashi dama yayi magana wannan ka'idar musulunci ne duk tuhumar da za a ma mutum a duniya sai an bashi dama yayi magana jama'a mun gani kala ya iblisu Allah ya ce ya iblis malaka Allah ta kuna ma asajidin me ya hana ka baka zam tare da waɗanda suka yi sujuda ba kala sai ya ce ma Allah lam akun li asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun yace kawai ba za ta sabu bane Allah ni ba zan yi sujuda wa mutumin da aka halicce shi da busasshiyar bakar taɓo ya ce ba dan yi ba kawai ba dan yi ba ya kawo dalili ko bai ka ba ƙala sai Allah ce faka rujumina to fita mun daga aljanna ta fa innaka rajim rajim bi ma'ana la'iyin Allah ce ka zam la'ananni ina dai kafin a tsine mishi sai da aka bashi dama ya kare kansa to haka ake yi a musulunci don girman Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kuma wani al'amari kullum muka maimaita shi malam duk yadda kake kyautata zato akan wani abu in dai ya shafi mutuncin wani ko kimar wani ko zargi duk yadda kake ganin wanda ya zo maka da labarin in Allah ya yadda in dai baka bi diddigin maganan ba wallahi sai ka ji kunya idan kai mai tsoron Allah ne sai ka dawo kana tunanin bari in je in nemi gafaransa in baka tsoron Allah kuma ka shanye abun ku je ku haɗu a gaban Allah amma in dai juninka za a dinga kawo maka magana akan mutuncin wani akan abun da zai taba wani kana ɗauka kana aiki da shi wallahi ka dinga ganin da na sani a rayuwar ka kenan jama'a mun fahimta idan magana ce ta mutuncin wani za a ci mutuncin wani ko da a walakanta wani ka yi watsi da maganan kawai idan kuma kana so ka tofa wani abu naka to ka bi diddigin magana amma in dai za a kawo maka labari akan mutuncin wani akan zargin wani akan tuhumar wani kana tsoma baki a cikin maganar za ka yi ta ɗan da na sani bayan Allah mun fahimta ai jiya mun karanta kissan annabi Suleiman da alhuda huda ko a game da maganar kissar Balkis lokacin da annabi Suleiman lokacin da alhuda huda ya bar bakin aiki ya tafi saba'i ya je wata tafakka da tsayir annabi suleiman yana bincike ofis ofis ma'aikata ma'aikata fakala sai ce maliya la'aral huda huda ya ce a banga huda huda a ofis ba am kana min alga'ibin ko yayi kilawai ne la u'adhibannahu azaban shadidan yace zan ma alhuda huda azaba mai tsanani aula azbahannahu ko na yanka shi kowa ya huta aula ya atiyanni bi sultanin mubin ko kuma ya kawo min dalili mai karfi da yasa ya bar bakin aiki kun je da masu addini suke yi ko ya kawo dalili amma yanzu tun da dai bai dawo ba ba da a ce komai ba aula ya atiyanni bi sultanin mubin matar ka ce ta tafi anguwa ka ce ta dawo karfe biyu baka ganta ba har karfe uku to karka ce yau ai idan ta dawo ai wallahi a ka bari ta dawo tukunna ta kare kanta jama'a mun fahimta idan ta dawo karfe hudu ba tana dawowa zaka balbale ta da bala'i ba sai ka ce ranke dade me ya faru sai ta ce maka na shiga keke na fif ne ai saura ka dan asace ne ta kawo dalili ko bata kawo ba idan baka yadda ba ba sai ka bi diddigin maganan ba ba a ma mutum hukunci sai an ji ta bakinsa kar yaron gidanka kafin ya fito shago ka kulle shi a rai yana zuwa ka haura shi da fada a'a me yasa baka fito akan lokaci ba sai ce mun tashi ne mahaifiyata ba ta da lafiya ya kawo dalili ko bai kawo ya kawo dalili haka a musulunci ake yi haka ake a musulunci haka ake a musulunci ai da ya zo shi ma alhuda-hudan ya kawo ma annabi suleiman labarin bilkis ya ce na same ta tana bauta ma wani abu inni wajen ta mar'atan إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله ويسجدون للشمس من دون الله وزين لهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون alhuda-huda ya ba ma annabi suleiman alaihi salatu wasalam labarin bilkis ga gadonta suna bautar rana ne ba su bautan allah duka da ya gama jawabi annabi suleiman sai ya ce mishi kala sannan zu a sadakta am kunta min alkazibin أم كنت من الكاذبين da alhuda-huda ya gama jawabi duka annabi suleiman sai ya ce sanan zo zan yi bincike a sadakta gaskiya ne am kunta min alkazibin ko ƙarya ka shirya mini wannan ka'idar da ya kamata shugaba ya dinga rayuwa a kai kenan kar yarka ta zo ta shirya maka magana kar na kusa da shugaba su shirya mishi magana kai bincike
يا أيها الناس إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah inji Allah in ja'akum fasiqun bi naba'in idan wani fasiki ya zo muku da wani labari fatabayyanu Allah ya ce ku bi diddigin magana ku bi diddigin magana kar ku je ku afkawa maganar Allah ya ce za ku wayi gari a cikin mummunar nadama yan uwana muna fahimta sai ya ce mishi to zan bincika to haka ake yi idan ta zo tana kuka tana kaza tana kaza ka ce mata zan bincika sai ka bincika sai ka tabbatar da menene gaskiyar al'amari Allah zai nuna maka menene abin da yake daidai bayan Allah mun fahimta mu yi kokari mu tsayi da adalci a tsakanin mu mu yi kokari mu tsayi da adalci a tsakanin mu addini baya yiwuwa idan babu adalci addini baya yiwuwa idan babu adalci kar mutum don baka tare da shi baka son sa ya sa ka gagara mishi adalci Allah ya ce wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan mun saukar tare da waɗannan manzanni littattafai da kuma skeli na adalci li yaquman nasu bil qisti Allah ya ce mun yi haka ne don mutane su tsayu da adalci wa anzalna al hadida Allah ya ce kuma mun saukar da bakin karfe wa anzalna al hadida ai aujadana al hadida Allah ya ce kuma mun samar muku da karfe fihi ba'sun shadidun Allah ya ce bakin karfen nan akwai babban barazana a cikinsa akwai ko babu idan aka ce an kawo hari Allah ya sauwake kaga ana gudu mutanen da suka kawo harin ake gudun ko karfen da yake hannunsu ake gudu Allah ya ce fihi ba'sun shadidun Allah ya ce akwai babban barazana a cikin bakin karfe wa manafi'u linnas kuma ga amfani ga mutane inji Allah kuma da shi za a yi fartanya kuma da shi za a yi tarakta har ka je kana layi a zo a maka aiki fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnasi wa liya'lama Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bil ghaibi Allah yace Allah yayi haka ne domin ya bayyanar da waɗanda suke taimakon sa wadda da su taimake shi da manzon sa tsakanin su da Allah shine bil ghaibi jama'a mun gani su waye da su tsayu su yi addini su yi jihadi su taimaki bayin Allah tsakanin su da Allah inna Allah qawiyyun aziz lalle Allah mai karfi ne Allah mabuwayi ne kar kuma don ya ce wa zai taimake shi ka dauka saboda ya kasa ne sai ta inna Allah qawiyyun aziz Allah mai karfi ne Allah mabuwayi ne Allah ya sa mu dace Allah ya taimake mu sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik